الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا لا يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يهدى لا فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم والله عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم فسر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم
شيء غبار تفسير القرآن من جرمه a wannan masallaci da ake walakami da Umar dan Kaddam headquarter kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta tarayyar Najeriya wacce take nan Utako birnin tarayya Abuja a wannan rana ta hudu ga watan Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai lissafin nasara yan mishan idan na rike yau muna ashirin da biyu daidai ne kuma ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida jiya ba yi tafsiri ba saboda zaben ƙananan hukumomi da za a yi a nan birnin tarayya abuja wanda ya jawo aka sa dokar zirga-zirga daga karfe shida na safe zuwa shida na yamma ya kamata a ce jiya da muka tashi daga tafsiri mun ba da sanarwa to har shekarar jiya ya kamata a ce mun ba da sanarwa to amma har muka tashi daga tafsiri din ba mu yi matsaya akan cewa ba za a yi tafsirin ba sai lokacin da muka zo sallar tarawihi sai yan wasu kawo shawara la'akari da mafi yawan masallatai na abuja duka sun janye tafsiri da za a yi jiya sai muka ga bai kamata mu zama saniyar wane ba inda ma ya kunu zai mu minar ganin milkasiya bisa wannan sai aka ba da sanarwa a wajen sallar isha da sallar tarawihi cewa babu karatu jiya sannan aka kara ba da sanarwa jiya da nasar to amma yan uwa da dama duka wannan sanarwa bata riske su ba labari ya same da ta hanya ingantacciya jama'a da dama sun zo nan masallaci domin sauraron tafsiri sai da suka iso suka samu labarin cewa babu tafsiri a jiya to waɗannan gaskiya sun cancanci a ba su haƙuri domin ya kamata a ce an sanar da su amma dai ina da kyakkyawan zaton in Allah ya yarda zuwan da suka yi da komawar da suka yi da zaman da suka yi in Allah da duka a cikin lada suke Allah ya gafarta mana bayan Allah suna ci gaba da kawo gudunmuwar marayu na yau ka muna hudu ga Ramadan da kuma muna biyar ga Ramadan yau muna biyar ne ya arhamar rahimin yau biyar ga watan Ramadan akwai abubakar dalhatu abubakar dalhatu ya aiko wa marayu da gudunmu kudi naira miliyan daya Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka dukiyarsa albarka Allah ka tsare shi daga kowace irin musifa Allah ka tsare masa iyalansa da zuriyarsa ka tsare masa mutuncinsa kar ka bari asara ta shiga cikin dukiyarsa hanyar da yake bi ya samo ta halal ya taimaki al'umma har yake taimakon marayu Allah ka kara buɗa mashi ganin bude shi duka Allah ka sa mai makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aljanna firdausi ranar tashin alkiyama akwai sani muhammad ya yi ko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyu allah ka saka masa da alkhairi allah ka yi sa albarka idan yayan suna rayu allah ka gafarta musu musu albarka idan su riga mu allah ka nuna su da rahama akwai dallo sabon birni ina jin wannan bagwabiri ne dan uwan yan sasha alhaji bello sabon birni ya aiko mana da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari da hamsin allah ka masa albarka allah ka sa aljanna firdausa zama kuma a gare shi allah ka kula da 'ya'yansa lokacin da 'ya'yansa za su zama marayu idan iyayensa na raye allah ka musu albarka in su riga mu allah ka sa suna aljanna akwai fatima mustapha fatima mustapha ta aiko mana da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari fatima mustapha allah ya miki albarka idan kina da 'ya'ya allah ya musu albarka idan baki da su allah ya baki masu albarka idan kira da miji Allah ya masa albarka an baki da miji Allah ya baki mai albarka kuma kada Allah ya bari muguwar kishiya ta shiga cikin gidanki duk wata criminal take zuwa gidan boka kar Allah ya bata sa'a ta aure miji idan miji ke ganta Allah ya sa ganta baki kira kan ba tuku ya matsaya ce wasu bayan Allah su biyar sun aiko da gudunmawar kudi naira dubu goma goma naira dubu hamsin ya Allah ka kwashe su gaba ɗaya ka zuba aljanna firdausi sannan waɗanda suka bada gudunmuwa daga masu naira ɗari har zuwa dubu biyar sun bada gudunmuwa ta tsabar kuɗi naira dubu ɗari da talatin da bakwai ya Allah ka san su gaba ɗaya Allah ka raba su da talauci Allah ka buɗe masu ƙofofin arzikinka Allah ka samu da su aljanna firdaus su zama koma a gare mu a nan mutanen masallaci sun tara naira dubu ashirin da biyu da ɗari bakwai da hamsin Allah ka saka musu da alkhairi gaba ɗayan su Allah ka raba su da talauci Allah ka buɗe masu ƙofofin arzikinka gudunmuwa da aka samu ta marayu a yau an samu naira miliyan ɗaya da naira dubu ɗari bakwai da naira dubu goma sha tara da naira ɗari bakwai da hamsin Allah ya saka kowa da kowa da alkhairi ku ci gaba da taimakon marayu Allah zai ci gaba da sawa rayuwar ku albarka ku ci gaba da taimakon marayu Allah zai tausaya muku ya tausaya mana ku ci gaba da taimakon marayu idan kuna so ku yi makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ran tashin kiyama account number 000 455 zan maimaita triple zero four double five thirty seven fifty three banki jais bank name jibius offers and left green village foundation abuja allah ta'ala ya samu dace ana ramma ina muka kwana
يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين Allah madaukin sarki ya ce wayannan munafukai da suka lallabo suna muku rantsuwa suna ba da uzuri bayan an dawo daga tabuka wai me yasa suka zo suna rantsuwa suna ba da uzuri ne Allah ya ce ya halifu da rako li tardau anhum suna rantse muku ne don ku yadda da su ku ɗauka su ma mutanen kirki ne shi yasa suka lallaba suna ba da mai suna ba da uzuri Allah ce to ku saurara ku ji fa in tarzaw anhu idan ku kun yarda da su to fa inna Allah ku sani lalle shi Allah la yarda anil qawmil fasiqina har abada bai yarda da mutane fasikai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda ana aikin addini sun isi participating babban musiba ce ana aikin addini kana da damar da zaka bada gudunmuwa kana da damar da zaka participate ka kiyarda ka koma gefe ka ce kai bai shafe ka ba alama ce daga alamar munafurci su sahabbai ba musifa a wajen su kamar za a je jihadi a ce ba za a je da su ba su a wurin su musifa kenan mu kuma yanzu ana aikin addini mutum ya noke ya a faɗa mun yanzu ranar da ake tafsiri a garin na Abuja Allah ka ne san iyakansu wanda yana zaune a gida kawai yana kallon Arewa 24 ya kasa tashi je inda zai taurari tafsirin Alƙur'ani mai girma yanzu kana jin wannan annabi zai je jihadi yanzu zamanin annabi yazo zai bi annabi a je jihadi yana da wahala yana da wahala kwarai da gaske ko yana kallon before you kai baka sa abin da ke gaban gaba ka Allah ka gafarta wannan al'umma Amin.
na faɗa muku abu mijar sahabi ne ya taɓa shan giya zamanin manzana ta sana na mai masa hukunci haka zamanin sai na abubakar haka zamanin sai na umar amma har da kuskuren da yake aikatawa da rashin da yake aikatawa ya yarda cewa al'amalu lid-din mas'uliyatul jami'a yi wa addini aiki masuliya ce da ke kan kowa ba har da shi da za a je yakin kadisiya sai na umar ya tada runduna da za ta je ta yaƙi faris ya ɗauki takobinsa da shi aka tafi kuma a can ma yana cikin baraza sai nan aka ɗan samu haftar ya ɗan zagaya wani wuri haka ya gana sai da abata sai sake fafada sai ga sojan musulunci ya zo da shi gaban karifa wato gaban kwamanda sa'ad ibn abi waqas kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake faruwa yana raba hanya ga takobi a hannu tare da rabi waka zai ce sojan musulunci a fagen daga ya ce wannan hukuncinsa na farko a je a ɗaure shi ba za a yi yakin da shi ba an gama yakin har zuwa ku gudda shi aka je aka ɗaure shi amma daga inda ake ɗaure shi yana hange fagen daga yana gani abin da ke faruwa yana ganin ana yaki kuma da dai lokacin kafirai farisawa iranawa sun samu nago sai kashe musulmi ake ta kai ga an fara kowa musulmi sun fara ja da baya abu mijar ya jijjiga ya jijjiga ya fince ya sarƙa abu ya gagara ai sai rika yiwu wurin bai da nisa da inda matar sa da mini waka sage ka ji ihu ya yi wa ta zo bai gefaruwa aka ce wani soja ne ne sai aka daure shi ta zo nake soja lafiya ya ce alhamdulillah na haɗa ki da girman Allah ki kwance ni in shiga in yaƙi da ni ta ce an karɓe dokin ka an karɓe takobin ka za ka kai yaƙi ya ce to ai shi kwamandan bai da lafiya daga zo ke ba da umarni toki sai na nan ki ban aran doke shi shi mijin naki ki ban aran takobinsa in shiga in jihadi da ni idan an kashe dukan ba shi ke na kukuta da tsakiyar ba zauna lafiya ya ce har kuma ba a kashe ni ba na miki alkawari ni da kaina zan zo in ɗaura kaina a nan a inda aka daure ni yace kuma ke kin sani giya kai ina sha amma da in karya alƙawari ƙara in mutu giya kai yana sha amma da ya alƙawari ya saba ƙara ya ne ƙara ya mutu ba zai ya saba alƙawari ba kawai sai ta ji ta gamsu abin ka da mace ba ta shawara da kowa ba ta ce a kwance shi ta ɗauko dokin kwamanda ta bashi ta ɗauko takobi ta bashi ta ce ba zai je kai jihadi da ke sai ga wani sabon birnin soja ya sake dawa cikin fagen daga malamai suka ce yana yaki ne na mai neman shahada ba na mai a gaba yaki a raba gari ba tare da shi ba wallahi ba a daɗe ba saboda ƙwarewar wannan soja da jarumtakarsa sai ga fagen daga ya canja musulmai sun fara kora arna a wannan lokaci kai kamin ta ankara wuri ya ya mutse ya rikici abu ya juya yanzu kafir ya ke kura kwamanda daga inda yake can tudu yana ganin abin da yake faruwa ya ce wani irin soja ne haka wani bakon soja muka samu shi kadai ya canja fagen daga gaba ɗaya shi ya sake dubawa ya sake dubawa ya ce a barbu barbu abin mihijar wal karru karru barka ta gode ya ta ce barka amma abu bije ne na daure barka na daure to wane ne wannan ashe bai san baya kayan ba ba da ne ba cikin taimakon Allah Allah ya ba musulunci nasara sai ga abu bije an zo da shi a gaban komanda zai koma je daura kansa komanda ya kalle shi yace zuki Allah ya maka irin wannan baiwa amma duk da wannan baiwa da Allah ya maka ka je kana shan giya musa mai abin bishe ne fada ya ce da ka taka ji koban da na sha giya zamanin annabi an mun haddi na taɓa sha zamanin sai da abubakar an mun haddi har yanzu kalifancin sai na umar amma tun da nake ba a taɓa bin hukunci da hukuncin ya min zafi a raina ba na ji kara a kashe ni da wannan hukunci kamar yadda za a ce ana jihadi ina kallo a mana yan daure ni an ce ba zan shiga haidari ba ya ce kuma wallahi na yi maka alkawari na yi wa Allah alkawari in dai giya ita za ta sa ana aikin addini ya hana ni shiga Allah ya tsine masa albarka na tuba na daina shanta daga har kiyama ku kalli yadda yadda sahabbai ke kallon aikin addini mu da yanzu kowa aikin addini bai shafe shi ba kaga mutum mai arziki kaga dan boko ko dan siyasa ba abin da Allah bai bashi ba amma zo na magana malaria za a aure da yace ce to malaria ce za a aure eh to kun san wannan aikin ake yi zana ne idan ka biyo ta ina ta ina za a ga wani fari masallaci to ka je wurin sai sallama za ka same su mu wanda da yake ba harkar jami'a ba shi ta ji matsiyaci wasu wanda wannan ba harkar jami'a ba shi dan harkar jami'a ce ko nawa zai kashe amma harkar addini wannan ba aikin shi bane ba layi shi bane wannan to ko sai ta duniya ko ina layi layi ne to mu nan ba layi mu bane layin ka nan ko sai ya kai kotar jahannama in Allah ya yarda sai sa Allah ce ya halifuna
لكم lakum litardaw anhu fa in tardaw anhu fa inna Allah
لا يرضى عنك la yarda an al-qawm al-fasiqin saboda yan wada da bai ita kalmar fasiki kalma ce ta larabci ma'anar da ke bayarwa shine wanda ya fita daga umarni wanda ya fita daga umarni amma abin da zai ba ku mamaki shine kamin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da wannan kalmar ba larabi ya ce amma larabawa ba su fi amfani da kalmar ba saboda haka kalmar ba sananniya bace a tsakanin larabawa shi yasa idan ka duba waƙe-waƙen larabawa da rubuce-rubucen su kamin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ci bakan wuya kamin ka samu wanda ya taba amfani da kalmar amma bayan zuwan addinin musulunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga kalmar ta zo a cikin alqur'ani ba ta zo a cikin alqur'ani zai bata mamaki ba irin yadda ta zo zo a cikin alqur'ani mai girma din ya zaka ni gane wannan wani wurin zaka ga ta zo a jam'u muzakkar salim wato wanda zai zama majarurun biliyadi ko ya zama mansurun biliya kamar yadda yake a cikin wannan ayar fa inna allaha la yarda adil qawmil fasiqin a me yasa ka ce adil qawmil fasiqin ba ce adil qawmil fasiquna ba saboda an samu harfin jarra a baya shi kuma jamu muzakkar salis ana masa jarra da menene bil kasri niyabatan za masa abanda biryai niyabatan an al kasri li'annahu jamu muzakkar salis yadda kaga ya zuwa nan haka ma idan ya zo a matsayin nasaba za a bashi nan ma yusafu bil yayi niyabatan an al fatati to zaka ji ya zo da irin wannan siga din ana da masu rubuta ba Allah ya ce kulin kana aba'uku
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره aha والله لا يهدي القوم الفاسقين
kun ga wallahu la yahdi al fasiki نعم na'am jiga cikin suratul munafiqun نعم Allah ya ce sawa'un alaihim astaghfirna lahum la tushrik lahum سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين kun ga ma inna allaha la yahdi قوم الفاسقين ƙawar fasiki to wani wuri kuma za ta zo a jama muzakkar salim amma sai zama marfu'un bil wawi niyabatan an dhammati kamar yadda Allah madaukin sarki yake ainihin wato fada akan wato ainihin munafikai sai Allah madaukin sarki yace idan munafiqina إن المنافقين هم الفاسقون
kun ga inna al munafiqina wannan ismu inna ne منصوب بالياء نيابة عن الفتحة ها سياقة هم مي الفاسقون نعم نمر الفاسقون يا مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم أنا رمى نعم.
ونلوك متيتزو اشتقاق تسيزو أبطئ فيلي نعم أنا مدوك زميتشو إذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ko ganin sai aka ce la iblisa kana min al-jinn sai aka ce mai fa fa saka an amru rabbi ko Mm.
nan gudu ta zo a fili amma wani ne fili fili ma bi shi yasa ya zama mabniun ala al-fathi ina fata an fahimci wannan na wani wurin zaka ta sake zuwa sai ta zo a matsayin wato ismul fa'il Allah ya ce a faman kana mu'minan أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا aha لا يستوون afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa na'am ita ce kalmar ko نعم to wani wani kuma za ta zo wato a matsayin fi'ili mazi amma sai zama muttasilin bi wawil jama'a نعم sai Allah madaukin sarki ya ce wa amman fa amman ladina amanu wa amilu karanta mana aya ta gaba fa amman ladina amanu ta bin da fasabu فأما الذين آمنوا amma ladina amma ladina amanu
أما الذين يا رجل.
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون Aha.
وأما الذين فسقوا فمأواهم النار Wa amma lazina fasaku. Ita ce kalmar ko?
إيه.
Sai dai ta sadu da mai. Ta sadu da wawu jama'a. To je ka soce Isra'il. Wai za a rana an nuhu ka karetar.
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها Kurso, kurso, kurso. Amarna mutrafiya fa fasaku.
فيها Ta mace ko bai ta mace?
إتشي sai dai nan wurin ta sadu da mai ta sadu da wurin jama'a ko نعم to wani rufu ana nan ma sai ta zo a matsayin wato masdari نعم Allah ya ce walakin Allah habbaba ilaykum al-imana ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم duk الراشدون za ka wurin sai ka ce wal fusuqa masdari ne ne na hayyar wancan kalmar ko to ana nan ma a cikin suratul an'am نعم sai kuma Allah madaukakin sarki sai ya kawo ta da wata siga wa ma lakum Allah ta'kulu bima zikratu billahi alayhi wa ma ta'kulu bima zikratu billahi alayhi
ولا تأكلوا مما ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنكم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق نعم لما تازوا أبدا إلي تازوا أبدا مزري كلمة دا أدور بشر بشر وقوقين جاهلية ما في أيوة بحثاني تبا أما تزوا أدين المسلمين تزوا القرآن بيجرما kuma sai ta zo da tasirifi iri daban-daban a cikin alkurani mai girma wannan kalmomi tana daga cikin kalmomin da suke nuna maka mu'ujiza ta alkurani mai girma min haisin luga ta fuska bangaren luga ta larabci نعم wanda zai ce duk bayanan da ake ban gane ba karka da abu dama ba saboda kai ake ba saboda ɗaliban ilimi ake da ka ce baka gane ba baka da matsala da ba karatu bai shafe gaba Ah.
Allah ta'ala ya sa mu dace Amin.
to karanta mana aya ta gaba da rabba muna surutu tauba
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله aha والله عليم حكيم Allah wanda ku sarki ce al'arab ai shikaru badiya mutanen kauye a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kace larabawan kauye Allah ya ce ashaddu kufra su suka fi tsananin kafirci inji Allah wa nifaqan su suka fi tsananin munafici suwa mutanen kauye yau ai kawai sun kana su ga kafirci yana tafiya da kafarsa ka daina ka je kauye in kana so yanzu munafurci na tafiya da kafarsa ka je ina ka je kauye me yasa a kauye aka fi samun kafirci ya samu gindin zama saboda mutanen kauye babu majalisai da yawa na karantar da addini sai zama da jahilci ya samu zama ina ya fi zama a kauye farfesa abdullahi sale pakistan sun taɓa zuwa wazi wani kauye cikin wa'azin sai wani mai wa'azi ya magana a kan wankan jaraba sai wata tsohuwa ta zo ta ce tana tambaya ta me tambayi ta ce na ji ai magana akan wani wanka wai shi wankan jaraba aka ce ai ba wankan jaraba sunan shi ba wankan mai sunan shi wankan jaraba ta ce eh shi ba ki san wankan jaraba ba ta ce ba ta sani ba iya kin taɓa aure ta ce ina da 'ya'ya har da jikoki an wata wakan jaraba aka ce sai wani irin wanka kika sani sai ce wanka amarya ya ake wanka amarya shi da kamin aka yi amarya ɗakin ta bayan an gama mata turgeza to da daddare za a kifa turmi a ɗebo ruwa a sa karambani a sa wane ne wane ne sai a yi mata wanka ita gana an gama yanzu da Allah akwai malamai masu karantarwa da da'awa za a samu wannan ba za a samu wannan ba har yanzu ka je ƙauyuka za a ga suna da bukatar a yi mai a karantar da su a ilimantar da su a koya musu addini Allah ka saka wannan ƙungiya da alkhairi ita ce ƙungiyar da aka samu babu bra- babu ƙauye ko branch ɗin da ba ta da mutunci yadda ka gana wa'azi a mataki na ƙasa haka ake yi a mataki na jiha haka ake a mataki na ƙananan hukumomi lokal government haka ake a mataki na mai ward ward da gunduma gunduma wallahi ba abin da ke ba da sha'awa duk sanda zan je gobe kamar da samu za a je wani lungu wani ƙauye wa'azi ba abin da ke ban sha'awa kamar wani kuma idan sun kuna da lafiya sai an ji wa'azin tare da ni a duk gayyata da ake bin ba gayyata da nake ɗaukanta da muhimmanci da girma kamar a gayyacen a wurin lungu ƙauye kan ku zama a gingari da babbar riga ko ɗauka wai a gari muke zaune kawai kamar nan ƙara kato kawai kana kwanci a gida a cikin su ne ta kara fiye shirgi ba haka ba ne mun je wa'azi wani gari a cikin jihar zamfara kwarin januwa kamar yana cikin ƙasar tsafe wani abu mai kama da haka ƙauye ne lungu ne shugabannin tsafe da suka zo limamin tsafe ya ce mana ya ce na yi mamaki na ce mamakin me ya ce yadda mutane suka cika garin da jin kaza za ka yi wa'azi babu hatsari kamar yawon wannan area ya ce wanda ya nuna karfin addini banda addini ba bai iya tara al'umma a wannan garin a wannan daren an yi wa'azi an tashi har wajen sha biyu dare bayan tashi daga wa'azin sai aka ce malam eh ba za mu bari ka kwana a garin nan ba za mu wuce da kai gusau ka kwana cikin daren na ce shi ke da kuka zan tare tare mu da ni da ana rama na sun gwarzo aka ɗauke mu muka kama hanya aka kai mu gusau mun shiga gusau dare ya yi shi dan kamin bangare mai kai wajen karfe daya cikin dare irin wajen karfe uku sai kidnapper suka zo gidan da aka sauke ni suka yi awon gaba da mai gidan da duk wanda suka samu a gidan an tsallake rijiya ta gaba ko ta baya washe gari za mu arziki a wani gari da ake ce birnin tsaba wani kauye ne abinda na da rama na ba ne ce wajen su ya san yare eh ce wajen birnin magaji muka je aka yi wa'azi aka tashi wajen sha biyu dare sai muka yi lissafi ne da ana rama wace gari za mu je mai wa'azi ne a wani gari da ake ce shaguru ita kuma shaguru daga ita sai ruwa sai da republic Najeriya kan kamata. Babu yadda za a yi mu kwana a birnin tsaba. Duk sabakon da za mu mu iya samun wa'azi a ranar asha gudu ba zai yi ba. Ana rama ya ce ba zai yi ba. Na bai samu ba. Na ce haka ne mu kama hanya cikin dare mu je mu kwana musu. Aka ce ai wannan hanyar a irin wannan lokacin da wuya mutum ya wuce ba dauke shi ba. na ce to sai ku tana da kudin karbo fansa amma wanda ce mutu shi ana gafar sa shi amfar gido ko da ta ba da wannan labarin a garin birnin kebbi nan da aka kaddamar da littafi da tarihin mana abokar gido ina nuna irin kaunar da malam gido ke kuka mai Allah karbi rayuwar shi malam gido da sarkin tsafa suka zo suka juyin duniyar nan na ce wallahi ba aljanna na shaguri ba zai kare ba mutanen da ya kai sau nawa suna so mu je muna musu alkawari aikace aikace na kungiya na nashi da ya taso da zai hana mu daman zuwa wannan karar sai mun ci ba zai duk gashi da sun yace shi ba aka ce to bari a je a nemo yan mai su da su ba ya sa kai ba ba bijilanti kafin da gora ba su ba suna da su ba yan sanda ba a su yawa civil defense akwai yan civil defense a gidan aka ce bari a samu yan civil defense raka ba aka je da kira ka samu guda uku kuma ba mai bindiga a cikin su na ce wai da suka daga ba an kara yawan kamiyar kida na ce ana mamaye ce ce tashi mu kama hanya ma na masa giro ya kwanta sai aka ce ya gani na zan tafi sai ta so ya ce wallahi ba zai kwanta ba aka ce mene ne ya ce sai dai mutu mutu tare da shi in za a ɗauke mu a ɗauke mu duka in za a bar mu a bar mu duka wallahi kuma na giro ta zuwa wajen kare biyu da wani abu zuwa uku na dare muka shiga garin gusu muka kwana wace gari da safe muka kama hanya muka dausa muka je gwandu a nan muka tsaya muka ɗanci abinci daga nan aka wuce wannan mummunan hanya ba a yi ta ba lokacin hanyar da ke tsakanin abin da daga daga jega saran dosa mai yama koko ya wuri hanya ce za ka ɗauka hanyar tafiya a can ce ta wurin tsama gargarata ka san ba hanya mai rikici kamar tafiya hanyar tafiya aljanna haka muka zo muka diki wannan hanyar muka je ya wuri muka wuce bakin ruwa da mu da mota mu duka aka dauka aka sa a cikin kwale-kwale a feri wani jirgin ruwa da yake tsallakawa da motoci da mashina da mutane aka tsallaka da mu muka wuce muka je wani gari a gwara daga nan hanya ta kare muka fara shiga daji wallahi mu ne ba mu shiga cikin garin shaguru ba sai karfe takwas na dare an sai mu muka yi sallah muka ci abinci filin wa'azi za ka ɗauka duniya ce za ta tashi duk jama'a da ke cikin dazuzzukan nan da tokina sun ratso daji an taru kamar duniya za ta tashi na ce ana raba mai za mu gaya wa Allah waɗanda mutane a cikin daji da su taru ba mu zo mu musu wa'azi ba muka yi wa'azi aka tashi wajen karfe sha biyu na dare to washe gari kuma ina da wa'azi da ya aure gari ma dawa a cikin kasar Nijar idan na kwana a wannan gari shi ba can gari ba za a samu wa'azin ba bayan an gama na cewa sarkin shagulu cewa ba za mu kwana a garin nan ba za mu shi sarki ya ce ba zai yi ba sarki ya tara hakimansa gaba daya wallahi ya sauko daga kan kujera ƙasa ya ce malam kabiru na roƙon ka taɓa ka kwana a gari na zai zame min tarihi da zai alfahari da shi har abada ka taɓa kwana a gari na na ce mai mata sarki ya ce kuma sannan hanyar nan tana da fasara na ce mai mata sarki ya ce na ce bari da maka bayani in ka amince na yadda zan kwana na ce jiyawar haka muna birnin tsaba a jihar zamfara muka yi lissafi idan muka kwana wannan wa'azin da aka yi ba za a yi shi ba sarkin birnin tsaba ba bai yi da bai ba na ce ya haƙuri muka zo ba kwana a gusau shi ya sa yanzu muka samu damar kisuwa na muka zo ke wa'azi garin da za mu je gobe matukar ban kwana na gurin ba za su samu wa'azi ba in ka yi da mun je lahira gaban Allah za ka gaya wa Allah cewa kai ka hana to na yadda zan kwana sarki ya shiru ya ce wallahi ba zan iya ɗauka wannan gaban Allah ba na ce to ya addu'a Allah ya tsare ni daga nan muka taso daji ne ake ratsawa sai da muka zo wani gari da ake cewa akwara a nan aka asuba ta yi a nan muka tsaya muka sallah asuba bayan mun sallah asuba an dan kamar askar muka sake tasowa aka zo baki ruwa aka sake tsallakawa da mu da motar mu muka kamo hanya mun yi so gwando wajen karfe biyu da wani abu zuwa uku na rana a nan muka ci abincin rana sannan muka tashi muka wuce madawa mun shiga madawa karfe goma da dare muka shiga garin madawa saboda haka daga inda aka kama mu filin wasi aka wuce tare da mu filin wasi da aka wuce tare da mu ne da kazai a kiro gaba a gaba a tashi karfe daya ba wanda ya ci abinci a cikin mu sannan aka wuce da mu nema mana masauki ka a kai mu masauki karfe biyu ka sha wannan wahala ina kai ina yi cin abinci sai mutane suka zo suka ce suna roƙon mu da safe ai wa'azin mata na ce ana raba gobe na muke da program ne ce birnin kebi a Najeriya ce da muke wazin mata za mu yi samu wazin bizikin da ke yi na ce a ji a sa wazin mata. Babbar gari ba sai karfe biyu zuwa uku. Kamin mu je mu shiga birnin Kebbi wajen karfe tara da dare. Dasu suka ɗan suna da bukatar a je ilmantar da su a gamsar da su. Kuma can din in ka je sai ka samu wakilai da zara da yan agaji da suna da awa suna karantarwa. mu faɗa ba mun yi da Allah ya albarka kamar wannan a wannan da kai da zama mole a cikin gari shi ya dauka yau da yanka cikin gari ya kwana biyu ba ka dan bai sai da kake ba ya dauka kana hidda ne kana hutawa to ƙauyawa da suka yi bisa da majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi nesa da karantarwa wannan ya sa kafirci da munafurci ya zama ya yi yawa a wurin sannan da karancin wayewa da karancin wayewa sai Allah ce wa ajdaru Allah ya adamu hudu da ma anzalallahu ala rasuli sannan su suka fi cancanta ya zama ba su san hukunce-hukunce na shari'a da dokoki da Allah ya saukar wa manzon sa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wallahu alimun hakim alimul hakim lalle Allah mai ilimi ne sanan kuma Allah madaukakin sarki mai hikima ne Allah ka gafarta mana irin ayoyi da Allah yake gwada mana a wajen da'awa da shiga daruruka banda Allah da ya halicci mu ba mu da sanya ta su wallahi an taɓa yi sati hudu a gine duk sati sai ɗan fashi su tare ma hanya sati hudu ake duk sati a wannan sati hudu an tare musu hudu amma na mana sun sarki yanzu na kadan kuma mu zuwa ci gaba da mai a cikin wani yi wasu malam nasa sai zai tafi tafsiri karo Allah ka gafarta mishi ya samu yan fashi ana fashi da bala'i aka hanya aka zo aka tare shi aka dai kuma gan shi da babban riga ga rawani ga wani littafi a hannunsa aka ce an gafar samana da Allah gani mana Ibrahim ba mai shekara ya ce ha ba ni bane shi Allah ya masa rasuwa sun kira sunayen malama guda biyu yana babu labari na uku ne sai kira sunan shi kai da shi ranar sayin jos ya ce ni ne to ba da ku yi hakuri kasance ta zama haka amma da kai kai shi gaba da zaman ka a mota a ce wa annabi salati kai duk kowa cikin mota ne ya sauko ana ga sauko da kowa ka ba mana da cikin mota malam da yana ta addu'a yana ta addu'a yana ta addu'a aka ji a kwantar da shi sai daga cikin fashe ya zagaye ce malam ka taya mu addu'a Allah ya canja mana sana'a to yanzu wanda ya samu goma sai na fara zai sai na fara yin wa'azi da dawa gaba ɗin cikin sai sai sai ya ce to malam ba za ta bi da wannan harka ba sai da Allah ya canja mana sana'a amma dan ka gane wa'azin ga yayi amfani wanda ke cikin motar taka an yafe musu don su shiga ko kama an ya fita akwai da na karbi gudun su aka ce aka ce amma mai da musu albarkar mai wa'azi kwana da Allah ya cece motar gaba ɗayan ta to dole ne duk hanyar da za a je a rika ilmantar da mutanen da ke kauye da karkara ya zama wajibi mai wannan matukar muna son samun taimako Allah mana kuma sarki Allah ya gafarta ba muna da sauran lokaci to ya gana kasa ya gana ya gana kasa yau tambaya ta nawa tambaya ta tabi tambaya ta hudu da yan uwa
da zai wadanda zana kafi ya hansa za mu wata dauraya mu je ya hansa da dai ko dai kato ya haddasa ce ko da kara kato na ce yanka da kato idan za ku ci kifi yankawa kuke kuwa sun fiye dafa ku ci idan kifi ya mutu ba yanka ba cinye shi kuke yi ko ce dafa kuke idan kuka ce har ke cin kifi ba yanka kuke ba to muna da bukatar ku gwada mana inda Qur'ani da girma aka ce kifi a ci ba tare da an yanka ba domin inda muka ga halaccin a ci kifi ba a yanka ba shine a hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace uhillat lana maitatani wa daman an haramta mana cin mushe biyu da jini guda biyu mushe da na farko shine kifi ko ya mutu an hana ta mana mace ya kame ba sai mun yanka ba in yana da laifa mun jefa shi tukun ya kawai ya rage na shi amma ina so ku gwada mun a qur'ani inda aka ce a ci kifi ba sai an yanka ba ya ce wannan ai ga yana a qur'ani karara jiran gana gata ta ga yana a fili a qur'ani mai girma ake karatu da basu yi karatu ba ya ce ai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa sakara da kuma bara da ta ake ruwan mirgu na haɓar ɗari ya ce huwa lalzi sakara bara هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا
wa huwa lalzi wa huwa lalzi وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من wani tattabu wani tattabu wani tattabu
ولتج وترى الفلك مواخر فيه wata harfarka fihi mawakira wani tattabu a ba shi ne mai shihi mawakira
watanar furta watanar furta mawakira si wani tabtabu
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون har guda biyu ne ɗaya tana cikin cutar na hari ɗaya tana cikin cutar fadin wanda sun yi kama da juna ɗaya aka ce wani tabtabu ɗaya kuma aka ce ni tabtabu babu wawo ɗaya aka ce wani watanar furta fihi mawakira ɗaya kuma aka ce watanar furta Mawakira mawakira fihi ita ce wannan.
ina fata an fahimci wannan bambancin su kuma farkon sura wacce wa huwa allazi marajar bahrain hadha albun furatun sa'ibun sharabuhu wa hadha min dukkan wannan kuma menene farkon ta wa huwa allazi sakkara al-bahr li ta'kulu minhu lahman tariyan Allah madaukin sarki ya ce shine wanda ya hore muku kogi shi ya hore muku me shine wa huwa allazi sakkara al-bahr sai Allah ya ce li ta'kulu minhu lahman tariyan domin ku ci kifi ku ci nama ɗanye daga cikinsa menene nama ɗanye da ake ci daga cikin kogi shi ne kifi sai ce ta wannan aya ta nuna shi kifi da ka kamo shi babu buƙatar sai ka yanka ɗanyen nama ne da Allah ya baka kyau ka je ka gasa ka ci wannan ayar ita ta nuna kifi ba sai an yanka ba Allah ya riga ya hore min kogi duk abin da kuka samu daga cikin kogi tun daga ruwa to wannan babu bukatar sai an yanka shi Allah ya ce ya riga ya hore mu kuma shi yasa ubangiji ya kira shi da naman dariya ya kira shi da nama danye ya da ka shiro shi kawai ya zama nama ba sai ka yanka ba to da wannan ayar ita ce ta ce idan za a ci kifi ba sai an yi ba ba sai an yanka ba dalilan sa cikin ayar abubuwa guda uku abu na farko Allah ya ce sakarar bahara ya hore kogi to tun da an ce kogin na an riga an hure shi duk abin da an samu a cikinsa za a ce halal ne ba shi an yanka ba abu na biyu an ce ni ta'kulu min haka domin ku ci nama tun da kawai kai tsaye aka kira shi da me nama wannan ya nuna ba sai an yanka ba za a ci abu na uku kuma sai aka ce sariyan kifi ne kawai Allah ya ce masa nama sanyan nama saboda haka babu bukatar sai an yanka wannan ayar ita ce tace idan za a ci kifi ba sai an yanka ba wannan yana haifar shi dace muku maganganunsa kalma da kalma yadda ya ansa tambayar saboda adalci da islam sai ce sannan na yi magana a kan fara tun da an ce mai takani ita fara ai za ta ci jini abin da ke da jini ne ake yankawa to tun da ba ta da jini ba ta da wannan damar basu da yake fesuwa idan za a yanka to ita ba wai saboda hadisin da muka karanta bane yasa za a ci dama ita haka take tunda ba ta da jini abin da ke da jini ne ake bukatar yanka yace domin ta ce ita sai ka samu hujjar yanka ta ko rashin yanka ta to kwarai wake ba wanda muke cin sa idan mun gama shinkafa da wake ko mun yadda mun ci halal me yasa mu ce shi ba sai mun nemo hujjar da za mu yanka shi ba wanda su da hujjoji da ɗan ƙada kafin to bari mu duba tambayta shi bari mu duba tambayta mu mata mana shi na da aka ce an hore muku an hore muku kogi wanda ba shi ne hujjar abin da aka samu daga kogin kogin ba sai an yanka ba saboda kogi ya riga an hore shi inda a ce duk abin da aka ce an hore ba sai an yanka ba to ai da da sa da tinkiya da akwai ita ma ba sai an hore ba domin alkur'ani mai girma a cikin sun su kuma ya ce a nan tarau
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة Allah ba zai ce mu gari ba Allah na hana ne ana tattara da ku masu samawati ya hore muku abin da ke cikin samai abin da ke cikin samai kawai wa ma fil ardi da duk abin da ke nan ƙasa Allah ya hore mana to kenan da duk abin da ke ƙasa Allah ya hore mana idan ma'anar horewa shi ne ba sai an yanka ba saniya ina take a nan ƙasa take rago a ina yake a nan ƙasa yake tinkiya ina take a nan ƙasa take ke da muna da bukatar mu yanka su ba mu da bukatar ce mu yanka su ke dai da kalmar sakkara da ita ka dogara kace shi yasa kifi ba za a yanka ba to Allah ya amfani da kalmar sakkara akan abubuwan da su ba sai an yanka su an jira na biyu cewa an kira kifi da lahama lahama nama idan cinsa da ake da nama shi yake nuna cewa ba za a yi ta ba kare da kira shi da nama ya ce sakarar ba da taku don ku ci Allah ya riga ya hore muku abin da ake bukata ko ku yi mai ku ci to idan amfani da kalmar ku ci ita ce za ta sa ba sai an yanka ba to sauran dabbobin ba ba sai an yanka su ba ana rama Allah madaukin sarki ce wallahu ja'ala lakum al'ama والله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تعملون kenan da kalmar cewa na
الله
الله الذي جعل لكم الله الأنعام الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ليه بقى لما أنزلت آية ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون so idan Allah mabaicin sarki ya amfani da kalmar cewa wato ku ci nama tsoron Allah kada ku ku ci ne kuna kiran nama ya kira shi da cewa ku ci to dabbobi ma da akuya da saniya da rago dukkan su Allah mabaicin sarki ya ce ku ci kenan idan kalmar ku ci ita ta mai da shi ya zama halal a ci ba sai an yanka ba to kenan sauran dabbobi ma ba sai mun yanka ba ba sai mun yanka ba idan saboda an kira kifi da nama na'ama shi yasa ba sai an yanka ba to rago da sauran dabbobin ma ba sai mun yanka ba dan alqur'ani mai girma ya ce lan yanala da hadu kuma hawa da لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم Allah ce dabbobin da kuke yankawa a lokacin layya da jininsu da naman baya samun ubangiji kenan rago shi ma nama ne ko ba nama bane nama saniya ma nama ne ko ba nama bane kenan dan ayar can ta yi magana akan kalmar nama saboda shi nace ba sai an yanka ba sauran dabbobi ma sun da yankawa sannan da saboda an kira shi da lahaban tsariyyar menene ake cewa lahaban tsariyyar nama sanye mai laushi shi ake cewa naman tsariyar naman kifi ya fi naman rago laushi ya fi naman kaza laushi ya fi naman duka wani nama da ake ci babu wanda yake da laushi ya zama fresh kamar naman kifi shi yasa Allah ya kira shi da lahaman tsariyar wannan ba shi ne hujja na cewa ba za a yanka ba saboda haka ayar daga farkon ta har ƙarshen ta dan kana kafin abin da take karantarwa shine kifi ya hada kashi ba kai magana yanka shi ko rashin yanka shi ba babu inda ayar ta abace a yanka kifi ko kada a yanka shi ta faɗa mana ne Allah ya hore mana kogi kuma mu kama kifi kuma idan muka kama su ci naman kifin Allah ya halatta mana a ayar da farkon ta karshe ta babu inda Allah madaukakin sarki ya ce ba sai kun yanka ba babu shi To amma ga tambaya da Allah wanda ke sarki yazo yin magana akan abin da za a ci. Sai Allah ya ce wa qulubun ma zikratu lillahi alaihi in kuntum وكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين Allah wanda ke sarki ce kulu ku ci mimma zikratu lillahi alaihi. Daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa aka yanka. Na da bari tambaye ku abin da aka ambaci sunan Allah a kansa aka yanka shi ne wanda Allah ya hada ka muku shi. Ba ka iya cire kifi daga wannan ayar sai idan ka kawo ayar da Allah ya ce a babar da kifi ba sai ku yanka ba. Nan da aka ce mimma ma dinnan amma ce mimma zikira sallallahu alaihi daga abin da Allah madaukakin sarki ya ba ku dama kuka ambaci sunan Allah kuka yanka to shine wanda ya harta ku cinji Allah madaukakin sarki. Ana rama Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar sallallahu alaihi ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إن- وإنه لسحر إنه لفسق ya yi ana rama.
وإنه muna ta da alaran mai saboda ta san dangana kafin sai mai rubin ne ce to ai ayar ba ba ta taujan ja wuta to da aka ba ta taujan ja wuta an ya ta amma ko wuce da aka faɗa ta ya haka yake ko haka yake ba to da dangana kafin shi ke sai da yawa sai ce a ni kai da ma ya fara ciwo saboda an ga ayar qur'ani an fata to wanda aka ga ayar ba aka bata ya shi ba a ce a zo a tattauna wai ya samu hanyar da ke gudu ba sai an tattauna ba ke eh dan ba ta Allah ya ce, kada ku kuskura ku ci, kada ku kuskura ku ci daga dukkan ba a ambaci sunan Allah a kansa ba. Duk abin da ba a ambaci sunan Allah an yanka ba kada ku kuskura ku ci inji Allah. Wa inna hu da نعم kinsa lalle ta kasa aiki ne. Inji Allah ba da da kan kalle ku akwai dabbobin da suka daga shi wannan umarni babu tabbatar da daga shi wannan umarni kenan dan Allah ya ce na haɓar sariya ta yan nama sai ka ce wannan shi da hujjar ba sai an yanka ba alhalin Allah ya ce duk abin da za a ci sai an ambaci sunan Allah ya yanka kenan dan kana kafi ka sani cewa matuƙar ka ci kifi ba tare da kayanka ba to a wannan lokaci da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai aiki ba wai da zahabar gariyan ba ana rama Karan kalla.
suratul baqara Na'am.
Allah ya ce inna ma harrama alaikum al-maytata
إنما حرم عليكم الميتة والدحم والدحم والدم والخمر في الزيت والخنزير وما أهل به لغير الله
Allah ka jirgin ce inna ma harrama alaikum al-maytata wad-dama wa lahma al-khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri Allah abin da aka haramta muku Allah ya ce ban yadda muci ba shi ne albaitata duk abin da ya mutu ba ya sha ba. duk abin da ya mutu an cire kifi a cikin ya zama an kira shi na hamar ne saniya ma an kira ta da nama inda an ce kulu ne saniya ma an ce kulu in an ce sakarar bahara saniya ma da ke kan ƙasa ne ita ma an ce sakarar da kuma fi samawati ma fi lamsu ya zama hujja ba dole sai ka kawo da ayar da Allah yake kar ba sai kun yanka kiri ba shi ba sai kun yanka ba ba ki wanke ba za ka tayi ba. wannan ayar da ka karanta babu inda take ba kan magana bayan ya take magana ba gaba daya waɗannan su ne ayoyin da ke magana akan yanka wacce dan ba za a yanka wacce ce ba za a yanka ba ayoyin su ta ce ko ma menene ce an yanka ba Na'am.
abin da yake da kibi shi ne da annabi ya zo ce a abin da suka mutu ba su yanka nan ba ban da kifi shi ko ya mutu ba a yanka ba Allah ya halatta mana to yanzu ne muka samu sunna ta halatta mana duk da yake wata aka kai ba shi bane Allah ce inna ma harrama alaikum maitata Allah ya haramta muku mushe duk abin da ya mutu ba yanka ba wadda ba da jini kifi yana da jini ko ba da jini kifi yana da jini kai ka da kato baya da kifi yana da jini ana rama Karan kalla.
ko ba cikin suratul maida Na'am.
kurban alaikum albaytatu wad dam حرمت عليكم الميتة والدم وم- ولحم kurban الخنزير alaikum albaytatu wad dam حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة ya isa kurban alaikum albaytatu wad dam wa lahmul khinziri wa ma uhilla لغير لغير الله به والمركنة والموقوذة والمتردد zuwa ƙarshen haya iya nan ba ya ishe mu ala rama نعم Allah ce hurriman alaikumul baitatu duk abin da ya mutu ba a yanka ba Allah ya ce na haramta mu kifi yana ce ko ba shi حاجة
shi wannan naman da riga take yana ce ko ba shi yana ce sai ka kawo ayar da Allah ya ce ba za a yanka ba ba wai ka ce a ai shi kifi da aka zo kansa Allah ya ce ko na hore mu kogi saboda ka duk abin da ke cikin kogi tun da Allah ya riga ya ce ya hore shi to sauran abubuwa ba Allah ya hore shi sai za kawai aka ce da ta abudu kawai ɗauki fushi su ma dabbobin cewa aka fushi حرام an shi da an kawo shi sunan shi nama nama ne to sauran ba za ce zai na da gani rubuwa su ma nama نعم
tariyar mai laushi dan ya ce laushi ba shi da kuke cewa ba za a yanka ba sai an samu nasin da yake ba za a yi ba nasin da yake ba za a yi masa ana rama ya kaso suna na ne in na a ci ta shi ma kuhiya ilayya muharrama a na ƙa'idin ya ba haɗa hu in na kuma kuma mai tattar abu da ba kuwa a wani haɓa su biyu ta yin na hu rigisit a wucin ta mafi da bai zai
أن يكون ميتا إلا أن أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به.
ya isa ka Allah ce kul ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara mutanen duniya gaba daya la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama Ah.
a duk wahayin da Allah ya yi mu ban samu abin da Allah ya ce mun haramun ne kada a ci ba ala qalimin yabu da dukkan wani mai ci da zai ci mai ɗanɗanawa da zai ɗanɗana ban ga wani abu da Allah ya ce mun haramun ne bai yadda ba illa an yakuna maita sai dai abu ya mutu ba a yanka ba sai ya mutu kifi yana ci yana ci shi ma in ya mutu ba a yanka ba za a ci dogaro da aya akuya tana ci tana ci illa an yakuna maita lafazi ne haram kowanne ya shafa to ina ne aka ce ban da kifi ba sai an yanka shi ba Sunnar annabi Muhammad.
a sunnar manzana ba daga tattara aka samu ba ba daga littafurwa aka samu ba ba da an kira shi da'awar aka samu ba ba da an ce ɗariya shi ya nuna ba za a yanka ba wannan dukkan su babu kalmomin ba kalmar da ta nuna cewa ba sai an yanka ba. Aka jaga
Na'am.
sunna ta take da saboda mai tattab mai tattab mai tattab da Qur'anin nan ya fara duk abin da ya mutu duk abin da ya mutu ba a yanka ba duk abin da mutu ba a yanka ba sai annabi ce ogin da na mai ta tare kai a cikin abubuwan da suka mutu na ba akwai waɗanda ko da sun mutu Allah ya halatta mana sai ya fici fifi ya fici mai Fara.
fara na'am ya menene kwaran wake da yasa ba za mu ci muka ci ya halatta da kwari da ke yin shiga cikin abinci dalilin da yasa sun ta halatta an yi kiyasin su ne akan fara la'akari da fara ba ta da jini su ma ba su da jini sai aka kiyasin su akai da annabi bai halatta mana cin fara ba da su ma ba za a ci ba da kuma ba za a ba amma da annabi ya halatta mana a ci fara kasancewar da ba ta da jini sai aka su ma waɗannan kwarin sun ci gasa ko sai suka shiga ciki ta ji an ga farar wake amma daga yana ka samu annabi halittin daga sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da da da kara kato ya ansa tambayar mu misalan shi da qur'ani mai girma ne ansa ya ci jarabawa nan da ci jarabawa dan kara kato jama'a ce ce ka fadi
Aka zero.
zero wani irin zero mai ke da kudu wani ba mai ke da kudu a kasa to ga tambaya ita da kanta zan tsaya dan tsarin asir ya ce shi fa ba duka hadisai yake fada shi ba ƙarya ne ya ce hadisan da yake fada da su su da suke karantar da ta'addanci ko waɗanda suka rage darajar annabi muhammad suka ci mutuncin maza da sana sana ko su ne da biyu hadisan da ke karantar da ta'addanci ko suka kada darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko hadisan da suke hada gaba cikin al'umma irin wayannan hadisan su ne bai aiki da su to nan da farko tambaye ku wannan hadisin da annabi ce an halatta mana mu ci kifi da fara ko da ba a yanka ba wannan hadisin ya taɓa darajar annabi wa samu wannan to me yasa dan kada kafin kare ta shi kenan ƙarya yake yi an ta annabi gaba ɗaya yake gaba da su ba mu zira kace ce da darajar annabi wannan hadisi ina da darajar annabi wannan hadisi da yake a shafa su kifi ta dace yake koyarwa Ina ba ki hada tsakanin musulmi? Mata tarbiyya yake yi. To me ka dan kare kasa ta kare ta addini sai fada da shi. Dan kare da wayan nan da hankali. Wani faɗa musu cewa ni abin da yake nake faɗa da hadisan da kawai sun ci mutuncin manzon Allah. Mutuncin din nan a cikin aka ce yayan annabi suna wuta. Buhari nan a cikin aka ce to shi wannan hadisin cewa yayan annabi na wuta. Ba ba sa. Shi hadisi.
Ah.
to bai saka kada tashi in dai damuwar ka shine kare darajar annabi faɗa min inda wannan hadisi ya taɓa darajar annabi in damuwar ka hana ta'addanci ba ka yarda da bin jaron katilan nasa a kayan shaɗu Allah ina haila na ba wannan ta'addanci yake karantarwa to shi wannan hadisi faɗa min ta'addanci da ya karantar zai ce ku sha barkai sun kifi ko ya mutu ba matsala kuma kai ma mutu ya shiga da sha amma ko ba ka yarda da hadisin ba da rashin kuya ka je ka kare ko aya da ba ta da alaƙa da harkar gaba ɗaya ba. Kenan rere wa ɗan ɗan ɗari ko hankali kai. Ka kuka da nuna gaba ka ce ba da ta sadar yi wani da su ba. Eh, to ai akwai hadisan da hadisi ne daga annabi da tsara ɗaya da mutumin da yake Bukhari gaba ɗayan shi tarka ce. Mun ji da tarka ce ta ce. hadisi dubu nawa ne a cikin su a cikin su ba har da hadisan da musulunci bude da islamu a dakan sai shi hadisi an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah hadisin bai yarda da shi ba ya sai musulmi da wannan da idan za ka ta ci zuwa wannan tambaya Allah ya hada mu da kai gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi Salamu